وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم وابن عبد الله بن عثمان بن عبد الرحمن الأثيمين الوهيبي التميمي رحمه bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Yau da ikon kan darasi na hudu a wannan littafi na al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min. Yau da ikon Allah muna nawa ga wata? Ok, muna talatin ga watan safar hijira shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in bakwai mun shiga daren ɗaya kuma ga rabi'ul awwal don sanarwa da ta zo daga wurin mai alfarma sarkin musulmi shine ba a ga wata ba bayan kwana ashirin da tara. tunda ko ba a gani ba to automatically ya zama safar sai a ɗauke ta a matsayin kwana talatin. bayan kwana talatin ko ba a ga wata ba shi kenan washe gari ya zama ɗaya ga watan rabi'ul awwal muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa karatu da muke ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba na biyu ina aiki da dama na ƙara maimaita ta'aziyya da jaje zuwa ga 'yan uwarmu jihar katsina musamman a cikin ƙaramar hukumar malumfashi idan zan kiyaye daidai anguwa ta mantauko bayan Allah suna sallah 'yan kwanaki da suka gabata kaman kwana biyar ko abin da ya kama da haka sallah ta alfijir wato sallah ta asuba salatul fajr aka kai musu hari a masallaci aka kakkashe su a lokacin da aka kashe su alkalumma wasu sun ce mutum sha uku daga baya aljazira suka ce ya kai ashirin da bakwai a jiya nake ga report na daily trust sun ce ya kai mutum tamanin da 'yan kai Allah shi ya san daidai ɗin adadin in irin wannan ya faru wani ma ba ne ya zo ya sallah ba za mu a san cewa ya rasu ba in ba an gagawarsa ba wasu kuma da yawa za a yi declaring missing amma ba za a ƙara jin labarinsu ba a ko mutum ɗaya ne ko biyu ko uku bare adadi mai yawa ya dace girgiza mu gaba ɗaya muna ta'aziyya zuwa ga iyalansu da ƴan uwansu cewa Allah ta'ala ya ba ku ladan haƙuri su kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa shahada suka yi a sallah ce mai tsada mai wahala wanda munafiki baya iya halattanta wanda yake tabbatar da bisa ga alama na kyakkyawan ƙarshe sun samu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓe su a matsayin shahidai waɗannan fitintinu da ke damun mu a Najeriya na insecurity da ya shafi terrorism banditry da kidnapping da makamantansu waɗanda suke waɗannan laifuffuka muna roƙon Allah da sunansa na alhayu alkayyum Allah ya shirye su idan babu shirya tare da su muna roƙon Allah ta'ala ya tona asirinsu Allah ya kaskantar da su Allah ya walakantar da su ya sa kuma dukkan shari da suka kulla muna roƙon Allah ya sa duk bala'in da suka ɗebo ya ƙare a kansu ya kare sauran bayan Allah na ƙwarai waɗanda suke da madafun iko al'amarin ke hannunsu muna ƙara tunatar da su cewa a addinance da kuma a constitution na Najeriya babu abin da ke da nauyi da Allah ya ɗora wa shugaba bayan addinin mutane kaman kare jininsu da kuma ganin walwalarsu ta samu constitution na Nigeria as amended section 14 subsection 2 article B yace the primary responsibility of government is the security and welfare of its people a gwamnatance a constitution mafi haƙƙin nauyi da Allah ya ɗora wa shugaba shine security aminci da tsaro na talakawa na biyu kuma a tabbatar kowa yana cikin walwala shine abin da za a ci da abin da za a sha da samar da ayyuka ga al'umma da matasa wannan duk haƙƙin hukuma ba mai nauyi da ya kai rayukan al'umma da kuma walwalarsu shine ya zama kowa ya ci ya ƙoshi muna roƙon Allah ta'ala waɗanda su alhaki yake kansu Allah ta'ala ya ankarar da su su tsaya tsaye wadda ka a kawo ƙarshen fitintunun nan waɗanda suke ƙoƙari a cikin jami'an tsaro Allah ya ƙara musu ƙoƙari ya ba su lada waɗanda ba sa ƙoƙari muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su idan akwai gura gurbi a cikinsu to muna roƙon Allah ta'ala ya cire gura gurbi a ciki ya bar jami'an tsaro masu amana da ke tsayawa kan haƙƙi da aka ɗora musu Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya ya kuma ƙara wa al'umma walwala wanda ke da fama na kuɗin makaranta ko kuɗin abinci ko matsuguni ko kuɗin magani Allah ta'ala ya sauwaƙe wa kowa a cikinmu daga falalarsa Allah ta'ala shi samu wanye lafiya za mu tashi a darasi na hudu ko ina muka tsaya sati da ya gabata shafi na takwas daidai kan ina ok walakin na huktilafun sanubayyinuhu insha Allah ba'abu asbabihi yana da alaka da paragram na baya malam yace walakin ba'da wafatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها باير رسول في أيام هلتا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكوي تكدن دمك قال زوا دسونا مؤسسة الوالدين الخيرية واتو الوالدين charitable foundation كينانكو waɗanda ba su samu ba sai a zaga akwai daga nan ko? shi wannan oke a ran mako? to albarkacin ƙwar'ani bari a baka mana ba malam mamadi haina ina yake a ba za a ajiye wani wanda baya nan baran da ya zuwan Allah sa da rabo za a samu oke bismillah a basu ko? bismillah eh to da wanda ya rikin da ya ɗan sanda ne to shi kenan dan sandan ya zulle ni ban ce kuma cewa ne kawai dan sanda ne ko na ce wani abu ne wai na ce dan sanda yake raba sai ce shi ba shi bane to a saurara ana bayarwa ne da hannu ba da ba da baki ba duk wanda ya magana ana karatu karka ba shi na'am malam yace bayar wafatin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi al'umma ta rabu kashi-kashi kuma an samu saɓani kashi-kashi an ƙara wa juna kashi-kashi amma a mafiya yawan al'amura a lokacin wannan ɗin saɓanin bai da alaƙa da tushe na shari'a ko kuma tushe na masadir na shari'a walakin na sai dai ikhtilafun saɓani ne ko kuma ƙara wa juna sani ne kamar yadda na fara cewa magabatanmu malaman zaure da muka yi karatu gaba gare su waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu rayayyu Allah ya ƙara musu tsawon kwana da lafiya da imani saboda iya zaɓen kalmomi wajen fassara ba su kiran ikhtilaf kai tsaye a matsayin saɓani sai dai su ce ƙara wa juna sani saboda in ka ce saɓani mummunar kalma ce ƙara wa juna sani kuma kyakkyawar kalma ce so asali a musulunci idan wane ya kafa hujja da aya kaza wane ya kafa da kaza kuma duka suna yi da ilimi ne ba mummunan abu bane suna yi ne don a fahimci gaskiya lokacin da ake kokarin fahimtar gaskiya ake tabadul na fahimta da akwalul ulama to anan bai zama sabani sai zama ana ƙara wa juna sani ne kai idan ka kawo hujja wanda ke da fahimta sabanin naka a cikin hujjojinka mai iya yiwa ya samu ƙarin ilimin abin da bai sani ba shi idan ya kafa hujja a cikin bayanansa da bayanan mai iya yiwa ka samu wani abin da da baka sani ba yanzu ka fahimta kaga koda ku ba ku canja matsaya ba kai ka kare shi na ilimi shi ya kare ka da ilimi don haka in suka zo kan al-ikhtilaf sai su ce al-khilaf bainal ulama ba su cewa sabani tsakanin malamai sai su ce malamai sun kara wa juna sani asbabuhu abin da ke kawo wannan wa mawqifuna min da kuma matsayin da muke dauka a wannan wurin lokacin da ishaq ibn bahlul rahmatullahi alai ɗaya daga cikin malaman hadisi shi an haife shi shekara ta 164 bayan hijira rasuwarsa ma ta fi shekara 1000 a yau da ya rubuta littafi sai sa wa littafin kitabul ikhtilaf wato littafin sabani yana kawo imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a rahmatullahi alai sai ce la karka kira shi da wannan kalma ka ce kitabu sa'a wato littafin yalwa me yake nufi da yalwa sai cire kalman sabani sai saka yalwa wato abin da yake nufi shine hujjoji da muke da shi a addini da yasa ake da mabambantan fahimta imamu malik kan matsala kaza ya ce kaza imamu shafi'i rahimahullah ya ce kaza imam ibnu hanbal rahimahullah ya ce kaza imamu abu hanifa rahimahullah ya ce kaza kan matsala kaza ga fahimtar abdullahi bin mas'ud rahimahu radiyallahu an kan matsala kaza ga fahimtar Usman bin Affan radiyallahu an kan matsala kaza ga fahimtar Ibn Abbas radiyallahu an sai kaga fahimtar ba ɗaya bane sai ya ce wannan abin da ya zama rahama ce gare mu inda dukkanin su sun yi tarayya akan fahimta kwaya ɗaya ta duk wanda ya zo bayan su ya saba musu ya zama batacce amma a yanzu kana iya daukan hujja ce mai rauni amma sai ka dogara da wani malamin da kake ga Allah yake nufi mai koshin ilimi sai kafa hujja da hadisi da ibi sai ka je kai ibada a babin bautan Allah Allah yana iya baka lada don me don an ce kai tambaya ka tambayi wanda kake ga ya kai ya sani kuma ya baka hujja shi malamin da yake da fahimta gurguwar fahimta idan darajarsa ta kai matsayin mujtahidi sai yayi ko da kuskure yayi iya da lada guda a wurin Allah saboda kai ijtihadi in ka kai mujtahidi kuma ka kuskure baka dace ba ladanka guda wanda kuma ya ijtihadi ya dace ladansa biyu wannan muke bayyana mana yalwa ne na addini shi yasa yace kitabu sa'a in ba haka ba in ka dauki imamu malik da imamu shafi da imamu ahmad dukkanin su rahimahumullah malami ne da dalibi malami da dalibi amma saboda fahimta irin tasu kowa ya rike fahimtarsa kuma ya bauta wa Allah amma baka jin wanda ya zagi wani ko wani ya aibata wani me dalili saboda masail ijtihadiyya akwai yalwa a cikin su baka iya tara mutane duk duniya akan fahimta daya sai dai kai kokarin tallan abin da kai ka fahimta in ka tallata wanda yaga ya gamsu ya dauka wanda bai gamsu ba ya bar maka kayanka shi yasa masail ijtihadiyya wato mutum ya yi ijtihadi wanda malamai suka yi akan sallah ko zakka ko azumi ko aikin haji ko zamantakewa na iyali ko ta hukunce hukuncen kasar ko kasuwanci a ka'ida idan mutum ya yi ijtihadi in ya kai ya yi ijtihadin shi nake so a kiyaye dan ba kowa ne mujtahidi ba son samu mujtahidi wanda yake haddace qur'ani na biyu ya san hakikanin tafsirin qur'ani kuma tafsiri bil ma'thur ba wai tafsiri kawai bil lugha ba in ba haka bai zama ya san dukkan ayoyin ahkam musamman wanda ke da alaka da abin da zai magana da kuma ya kiyaye maganganun manya-manyan magabata karkashi tun daga hadisan da suka fasara ayoyin maganganun sahabbai tabi atba'u tabi'in zuwa waɗannan a imma namu na fiqh da wanda suka zo bayan su ya zama ya san hadisi a qur'ani kuma ya san usulut tafsir ya san an-nasikh wal mansukh a hadisi yana da ihata akan hadisai da dama da aka dawwama su a cikin takardu baya ga wannan yana iya bambance hadisi da ya inganta da wanda bai inganta ba sannan baya ga wannan iya da ido iya gwargwado cikin ajjarhu wa ta'dil inda in an ce sahihi ne zai iya ittila'i ya fahimci wani abu akan hadisin ya kai aka fauja da shi ko bai kai ba baya ga wannan ya zama iya da ilimi da ya shafi usulul fiqh don ba a fahimtar hakikanin ayoyi da hadisai idan baka da tushen sanin fikihu sai faƙihi ne ke iya fahimta sosai ya kuma mutum iya da ilimi akan ƙawa'id na fikihiyya manya-manyan ƙa'idodi ya zama yana da fahimtar luga ta larabci da balaga da ilimin sarraf ta inda yake iya gane bambancin wasali ga hukuncin da yake iya kaiwa bambancin harafi kaza yana iya kai mataki kaza irin waɗannan ilmummuka sai an tara su an fahimce su fahimta ta haƙiƙa ake kaya mataki na mujtahidi ko da kuwa ijtihadi ne akan masail ƙanana amma in kuma al-mujtahid al-mutlaq ne wanda wannan suna da karanci a duniya an same su wannan kuma ana ga a bangaren hadisi ana da fahimtar in akwai hadisi da baka san shi ba mai iya yiwa ma ba a rubuta shi a littafi ba ne shi sa har malamai sukan tsaya shin waye akwai mujtahid al-mutlaq ko babu saboda daraja ce aliya ana iya samu amma suna da karanci a duniya a waɗannan wurare yana da kyau mu kiyaye ba kowa yake ijtihadi ba ijtihadi mai sauki ma shine wanda kake ba mutum fatawa shi daya akan aure ko azumi amma ijtihadi mai girma sune qabayal umma abin da ke da alaka da nawazil wata matsala ce ta game jiha gaba daya ko local government ko kasa mai mutum miliyan 50 ko 100 to fatawa wa kasa yafi komai hatsari yana daga cikin ni'ima da Allah yake yi wa bawansa shine kana karantar da addini Allah ya sa ka fahimci baka kai matakin mujtahidi ba in Allah ya maka baiwa ka fahimta wallahi ka samu foundation na yin nasara duniya da lahira babu fitina ga ɗalibin ilimi ya kutsa babin ijtihadi akan qabayal umma alhali a shari'a bai kai mujtahidi ba mutum ya zauna duk matsayi ta zauta al'umma sai ya fatawa akai ya ba wa dukkan Najeriya fatawa shi kadai yake zaune yake yi shekarunsa duka a duniya in a makaranta ya karar da su tun daga haifuwarsa bai kai ya kai wannan matakin abin da yake yi ba to ni'ima ce mai girma kana karantar da addini a kawo matsala ka ce wannan qabayal umma ne nawazil ne tafi karfin ni kadai in ka je kasashen da ake da addini ko irin su Sheikh bin Bas Ibn Uthaymeen da ka gani su Sheikh Tsantsawi a Misra in aka zo da nawazil ba sa magana sai su ce a'a sai an kira mitin ko na lajnatud da'ima ko majlisu kibaril ulama ko darul ifta al-misriya duk matsayinsu sai ce mm amma a tayin da za suke jira a yi fatawar a kira mitin din manya-manyan malaman duniya a zauna mu kuma a lokacin a Najeriya shekara guda da yin fatawar wanda ya fatawar larabcin da ya karanta ba daidai ba ayar da ya kafa hujja ba daidai ya jata ba fassaranta bai da magabaci a kai sai ya fatawa a kai ya wuce kuma hankalinsa a kwance shi sa wani kwanciyar hankalin ma jahilcin ne yake sa mutum hankalinsa ya kwanta ai wata fatawar in kai ka yin kaji bacci ya dace ka gagara yin baccin don ka taro a radu ne da ka ka ɗauko matsalar tafi ƙarfinka so a wajen fatawa mu rika bambance abubuwa da suke nawazil da ƙabaya ta al'umma ishu ya zo da ya shafi kamar covid-19 da aka yi ta yi ya dace a ce malamai duka aka tara matsaloli ake ta maganganu a kansu kwanakin nan ba masail ne na fardiya da za ka mutum fatawa ba ya dace a tara malamai ne duka a duba maslaha da mafsada shin kaza ya halatta a yi ko kaza bai halatta a yi ba ya dace a amince da kaza ko bai dace ba shi yasa kullun nakan tunatar mu rika hakura ana sauraro kuma muna roƙon Allah ta'ala ga mai alfarma sultan sultanul muslimin hafizahullahu ta'ala da cewa dole a ci gaba da jaddada majalis da ke ƙarƙashin jagorancinsa ta fatawa ya zama duk abin da ya faru jama'a suna da tabbacin akwai zaman da za a yi ƙarƙashin shugabancin sultan a bada fatawa Allah yake bada shugabanci ko kada so ko baka so shi ne shugaban musulmai a Najeriya ba shi ya naɗa kansa ba Allah ne ya bayar so ba sharadi ne sai kana son sa ba wajibi ne ka yi biyayya akan shugabancin da Allah ya ɗora masa musamman a inda aka tafi akan daidai ba a yi kuskure ba in ku aka yi kuskure to zaka nemi appointment da shi ko ka rubuta takarda ka tura ka ce kaza da muka yi mai alfarma muna ga akwai gyara zai iya sake tara malamai a ƙara duba matsalar a ga menene mataki amma gaggawa akan masail da suke nawazil manya-manya har ga Allah a duniya ma mujtahid al-mutlaq su suke magana akai amma a nan kasar mu yawanci ba haka bane duk girman matsala gabanin ka amayi nazari a kanta kai yau ta faru gobe an fara fatawa wata matsalar bincike a kanta kadai a yi addu'a a yi kiyamun laili a roƙi Allah muwafaka tana buƙatar wata uku gabanin auto a yi magana a kai dan ba kowace matsala ne kake fatawa ba wata matsalar wallahi sai ka tashi a dare ka yi kiyamun laili ka yi addu'a ka zubar da hawaye ka roƙi Allah ya nuna maka hanyar tsira gabanin ya shiryar da kai ka zo ka ce kaza ne amsa Allah shi samu wanye lafiya Allah ya gyara mana ƙasar mu Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare mala yace wa nahnu jami'an na'lamu ilma al-yaqin lalle mu muna sani ilimi na yaqini saboda matakan yaqini suna kai akalla guda uku akwai me akwai ilmul yaqin akwai me ainul yaqin akwai haqqul yaqin mala yace mu muna sani sani na yaqini wato ilimi na tabbas annahu lalle shi la yujadu ahadun ba za a samu mutum ɗaya ba min zawil ilm wanda yake ma'abuci ilimi al-mawsuq bi ilmihim wa amanatihim wanda aka aminta da iliminsu da amanarsu abu biyu ne akwai ilimi akwai kuma amanar ilimi duk inda Allah ya ba mutum ilimi bai ba shi amanar ilimi ba to fatawa da kuɗi ma ana iya sayanta a wurinsa amma mai amanar ilimi idan zai fatawa Allah kaɗai yake dubawa so shi sa wanda aka aminta da iliminsu da amanarsu wa amanati dinihim da kuma amana na addininsu yukhalifu ma dalla alaihi kitabu ma dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulillah an amdin wa qasdin maganar shine wa nahnu na'lam muna sani jami'an dukkaninmu ilmal yaqin ilimi ne yaqini annahu lalle shi la yujadu ahadun ba za a samu mutum ɗaya ba min zawul ilm ma'aboci ilimi al-mawsuq bi ilmihim wa amanatihim wa dinihim wanda aka aminta da ilimin su da amanar su da addinin su yukhalifu ma dalla alaihi alkitabu wa sunnatu rasulillah an amdin wa qasdin kuma mutum ya zo ya saba wa maganar Allah ko kuma sunnar manzon Allah da gangan ko kuma intentionally da manufa duk wanda ke da ilimi yake da amanar ilimi kuma yake da addini bai da za a ce masa Allah ya ce kuma yace shi bai yadda da aya ba babu yadda za a ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisi ingantacce yace bai yadda da abin da annabi ya faɗa ba yana iya cewa bai yadda hadisin ya inganta ba in yana da hujja amma ya zama ya tabbata ya inganta ko bai da hujjar nuna bai inganta ba amma ya ce ni ban yadda da abin da annabi ya faɗa ba to bil hakika ɗayan biyu ko babu ilimin ko babu amana a cikin addini ɗin ko kuma babu addinin gaba ɗayansa amma a ƙa'ida ta musulmi na kwarai matukar an ce Allah ne ya ce ko da muna da ja sai mu saurara mu ji ina ayat take in an ce fiyayyen halitta ya ce sallallahu alaihi wasallam mu saurara mu yi biyayya mafhum tayyib don haka malai ce ba zai a samu mai ilimin da aka aminta da iliminsa ya saba wa aya da gangan ko ya saba wa hadisi ingantacce da gangan ba mafhumul mukhalafa in mutum ya saba wa aya da gangan ya zama babu ilimin ko babu amana ko babu addini ko kuma babu dukkanin su guda uku wanda ya saba wa hadisi ingantacce to tabbas babu ilimi ko babu amana ko babu addini ko babu dukka guda uku da ilimi da amana da addinin مفهوم لأن لأن من اتصفوا بالعلم والديانة lalle ne waɗanda suka siffanta da ilimi da kuma addini fala budda duk wanda ya siffanta da wannan fala budda ba makawa ayyaku ne ya kasance ra'id umul haq abinda kullun suke ta nema babu dare babu rana abinda suke kafa hujja da shi shine gaskiya duk inda gaskiya ta bayyana to wajibi mu bi ta ba dama ka ce ni na rike kaza ba zan canja ba a'a gaskiya ake dauka in ka ɗauki fahimtar da ke tsakanin kamar imamu malik shafi abu hanifa imamu ahmad bin hanbal waɗannan a imma guda hudu dukkaninsu za ka ga akwai a tarihinsu inda suka ɗauki matsaya aka kawo hujja ta fi tasu ƙarfi suka ajiye nasu suka ɗauki hujja imamu malik rahimahullah masa tambaya akan tsefe yatsu a alwala ya ce bai inganta ba ɗalibai na watsewa ibn wahab ya zo kusa da shi ya ce aka raba kalla mu fa a wurinmu wannan akwai hadisi ya tabbata sunna ne washe gari da aka da aka yi tambayi sai ya ce a tsefe yatsu yanzu sunna ne jiya da muka ce bai tabbata ba ba mu da hujja kawai mun yi ijtihadi da amma yanzu hadisi ya tabbata to ya zama hujja imamu shafi'i rahimahullah yayi maga karatu gaban imamu malik mai ke faruwa wataran wani ya zo ya samu imamu malik a dare yana hutawa sai ce ana qultu li zawjati anti talika in lam takuni ahla min al-qabr yace wa matarsa ta zama sakakkiya in dai matar bata fi wata kyau ba wannan shi ake cewa at-talaq ala shart wato shika da condition yanzu idan matarsa ta fi wata kyau auren sanana in wata ta fi matarsa kyau aure kuma fa mata ta sako yana tambaya imamu malik rahimahullah ya daga kai ya duba sai ya ce kai haba wata tafi mutum kyau bane ta za a hada wannan wata da mutum sai kai hakuri iyalinka ta kasa ku ai kai kuskure ba irin wannan alkafura a cikin aure ba daidai bane abin da kai matarka ta sako ka je ka a ga yadda za a yi in shika ɗaya ne a gyara zuwa da kame da ita in na biyu ne a miyan na uku in na uku ne kuma hatta tanki hazaujar sai kai hakuri ka shiga cikin jerin gwanan zawarawa idan ta kammala idda kuma shi kenan sai ka zo ka ne sai ka bayan ta ƙara aure tukuna sai ka da ka neme ta in ta sake fitowa kenan bayan ya fito sai ci karo da imamu shafi rahimahullah sai imamu shafi ya ce mutumin masu alwamal ijaba me tambayar da kai wa malam kuma wace amsa ya baka ya ce ga abin da na gaya iyali na ga amsar da ya ban haka ya gaya maka sai ce mu koma wajen malam ni ina da fahimta sabanin ta malam saboda a lokacin ya kai wannan fahimta ya zo wajen malin sai ce ga abin da gaya bar akara makalla ya ce haka ne ya ce amma me hujja ya ce a ai a fili ne cewa wata ta fi mutum kyau sai ya ce to akara makalla ni ina da hujja daga qur'ani ta mutum ya fi wata sai imam malik ya ce wa ɗalibinsa shafi'i rahimahullah bismillah sai ya ce allah ya ce wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin aya ta hudu sai ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin Allah ya ce haƙiƙa mun halicci mutum a mafi kyawun daidaituwa fi ahsan ya ce siga ce mubalaga tafdil ne mafi kyawu aka ramakalla ko akwai ayar da Allah ya siffata halittar wata fi ahsan takwimin Imam Malik sai ya shiru sai ya ce alhaqu ahqu ayyutaba akhta malikun wa asaba shafi'i yace a ko ina ake gaskiya ya dace a bi ni malami maliku na yi kuskure ɗalibi na shafi iya dace bawan Allah ka ji aurenka na nan iyalinka ba ta sako ba an zauna lafiya ko ba a zauna ba inda da ya je sai ce ka tafi gaban mara kunya ba ka fahimci addini ba ka ɗau da alamar ya lalace shi yasa kuma wani iya karantar da malamai ladabi in kana karantar da addini wata ran Allah zai sa ɗalibin da kake karantarwa ya riski matsalar da kai baka riska ba idan ya baka hujja sai ka karba daraja ce ɗalibin da kake koyarwa Allah ya amfanar da shi da ya amfanar da kai da iliminsa amma kar ka ɗauka idan ka tara ɗalibai a komai a duniya kafi kowa sani kai kullum a sama kake kaman aluja ai ba zai yi ba ba zai yi ba za ka iya fin su amma wata ran sai wani ya da suke matsala ɗaya da kuma shi ya fi ka fahimtar ta kuma haka ilimi yake tsoron da ɗalibin ka ya tada kai sai ka yi godiya ka masa godiya kamar addu'a Allah ya maka albarka ya ƙara ilimin ka albarka sai ka ɗauka ka wuce kaga na farko ka tsira daga sheda na biyu akwai alamar Allah kake nufi na uku darajar ka ta karu a wurin dalibin naka amma ran da ya baka hujja sai ka tsaya da barbaru da kame kame to kuma al'amari daga nan sai ce tashe malam din ma ba Allah yake nufi ba so kar kai da dalibin ka fahimci baka nufin Allah da ilimin ka mafhum tayyib na'am ومن كان رائده الحق فإن الله ييسره له duk wanda ya zama abin da yake nema dare da rana shine gaskiya to in Allah ya yarda Allah zai sauwake mar fahimtar gaskiya din nan in dai manufarka na karatu ko koyan addini ko manufarka na yin musulunci shine ka fahimci gaskiya to wallahi Allah zai fahimtar da kai gaskiyar in dai manufarka gaskiya ne to Allah zai fahimtar da kai ita wastami'u ila qawlihi ta'ala ku saurara zuwa ga maganar da Allah ya ce yace walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir cikin suratul qamar aya ta 17 da sauran ayoyi Allah yace walaqad haqiqa yassarna mun sawwaka alqur'an shi qur'ani lidhikr ga ambato wannan ambaton shine an sawwake haddan qur'ani an sawwake fahimtar ma'anan qur'ani kuma an sawwake aiki da qur'ani duk wanda ya shiga makarantar qur'ani ya shekara talatin ba zai taɓa fitowa a jahili ba a talatin zai haddace zai san tafsirin zai kuma tara duk maganganun malamai amma yanzu sharaɗi ne duk wanda ya shekara talatin yana sana'a sai ya yi kuɗi sharaɗi ne duk wanda ya shekara talatin yana kasuwanci sai ya yi kuɗi ba kuɗi ba ne ilimi ne kaɗai in ka daɗe wurin samunsa mai yiwa dai wani ya fi ka amma tabbas za ka samu amma banda ilimi duk wani abu da ka je ka nema za ka yi ƙarar da rayuwarka baka samu ba wani tun ba haifi mahaifinka ba yake kasuwa har a yau daren yau bai da abin da zai ci amma inda a karatun ƙur'ani ya shekarun nan tabbas a garinku yanzu da ba wani babban aramma ne me dalili saboda rahamar Allah ta sa in dai ka nemi ƙur'ani Allah yana baka daga cikin sauwake ƙur'ani sai ka ga mutum mai in'ina ne yana magana a amma daga yayi isti'aza ya basmala sai ka ji babu in'inar ya fara karatun ƙur'ani saboda walaqad yassarna alqur'ana har wanda ba kowa ba shi yasa sauwakewan yasa duk wanda ya tashi a gidan musulunci bai saran da ya haddace Fatiha ba bai saran da ya iya falaki da nasi ba bai saran da ya iya kuliya ayyuwal kafirun ba waɗannan ba mu ma tuna yaushe aka haddace su saboda me saboda sauwake qur'ani da Allah yayi shine wala qad yassarna alqur'ana lidhikr yadda aka sauwake haddar haka Allah ya sauwake fahimta kuma sai ya ce fa hal min muddakir shin akwai wani wani wanda zai iya tuna haka ba mai mai musu ba akwai mai tuna haka ya Allah muna tunawa muna tuna cewa Allah ya saukar da Qur'ani kuma ya sauwake karatunsa ya sauwake haddarsa ya sauwake fahimtar ma'anarsa ya sauwake aiki da shi in banda Qur'ani babu wani littafin da ya kai Qur'ani girma da za a masa haddan Qur'ani yayi zaman Qur'ani mafi sauki kai aran ba da ka haddace Qur'ani in ka yi digiri ko a boko ko a course da ya shafi addini da Allah ka je ka haddace dissertation ɗinka thesis ɗinka da digiri kai da ka rubuta ba rubutunka ba ne ka haddace ka gani kai ka rubuta wanda ya phd shekararsa uku ko hudu ko biyar wani ma goma ya a najeriya yana yi amma a yanzu ba zai kawo tilawan shafi ɗaya ba kuma shi ya rubuta ai a ka'ida abin da ka rubuta ya dace ka fi kowanne haddace shi amma ba zai yi ba saboda mai dalili shi ba maganar allah ba ne shi yasa duk kuncin rayuwa tabbas na abin da ake samu shine ilimi musamman na addini ɗaukaka a duniya kala-kala ne akwai ɗaukaka ta ilimi akwai ɗaukaka ta mulki akwai ɗaukaka ta sarauta akwai ɗaukaka ta kuɗi dukka cikinsu wanda kake da tabbacin in ka nema za ka zamu shine ilimin kuma a cikin ilimin babu wanda ya kai na ƙur'ani amma duk sauran babu tabbas kana ma iya samu allah ta'ala ya cire albarkar da ke ciki amma ilimi in don allah aka nema ba a rasa albarka a cikinsa wa ƙauluhu da maganar da Allah ya ce wa amma man a'ata wa taqa lalle ne wanda ya bayar wa taqa yayi taqawa ko ya ciyar fi sabilillah ko yayi sadaka ko kyauta wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata da al husna ita ce aljanna Allah ya ce fa sanu yassirhu lil yusra da sannu za mu sawwake masa wannan abu mai sauki na walaqad yassarna al qur'ana lidh kuma da sannu za mu sauwaƙe masa bautan Allah don dukkan bautan Allah na da sauƙi yanzu zaman da muka yi a masallacin nan duk masallaci ya cika ga wasu ma a haraba suna zaune in ba harkar Allah ne ko karantar da addini ba babu dama ka tare jama'an nan a zauna lafiya da wani yanzu ya buge wane wane ya handami wane kuma in ba taron Allah ba ba inda ake taruwa in ba harkar ilimi ba ka ji kowa yayi shiru ana sauraron ka ilimi ne kadai in ba ana zaune fotar in ba ilimi bane wata harka ce duniya sai wani yiwu sai wani ya zabga ihu sai wani ya maruwa na sai ga wurin ya watse amma yadda muke tare a nan in harkar duniya ne yanzu daga bana taro sai an tura yan sanda an turo police a zo a kula an tura DSS a turo su an turo wane a zo a yi mai a kula da mutane don zai wahala a fara a tashi lafiya amma taron Allah kowa ya shigo shi kadai ya kulla mashin ɗinsa ko motarsa ko wani abin hawansa ya shigo a nitse ana idan da sallah kowa zai silale ya fita ba ruwan kowa da kowa sai assalamu alaikum sai to a gaida gida Allah tashe mu lafiya shikenan amma inda ba harkar Allah bane fa anan aka yanzu inda taron Barcelona fans ne ko Real Madrid fans ko wata harka ta duniya ba zai yi a yi shi a haka ba to shi yasa karantar da aiki da addini iya da sauki kuma fasan yasirhu lil yusra shine duk abin da zai kai ka aljanna in ka nufi Allah sai Allah ya sauwake maka sai kaga aikin yan aljanna baya baka wahala yanzu akwai wani tun da yake a duniya bai taba sallar asuba a jami'i ba sai ya zauna jami'a wallahi ni haka Allah ya halice ni ba na iya tashi da asuba wallahi ni haka Allah ya tashi wallahi haka Allah ya halice wallahi wallahi ba na iya tashi wai sai maka miƙa ce wai shi haka Allah ya yi shi amma shi da Allah ya yi haka iya iya tashi akan harkar duniya ya je har china a transit kadai a addis ababa ko a cairo ko a doha ko wata ƙasa sai ya transit ɗan awa goma sha ɗaya yana zaune akan benci bai bacci ba saboda zai je neman duniya wani zai zauna idan ana kwallo a irin america ko wani wuri kwallon kafa karfe kuɗi na dare na ginin tv yana jira za a yi match da su kaman club world cup da aka yi ta yi cikin dare uku na dare hudu na dare idan su aje kuma dab da asuba kuma sai kwanta an gama kwallon Allah wadanna kai lalace to kaga kai sai sallar ta zo da sauki gare ka shi kuma ba zai iya yi ba amma da yake an sauwake masa fitina zai iya kwana yana harkar duniya shi yasa Allah yana sauwake wa ƴan aljanna da Qur'ani ya zama aiki da shi mai sauki ne bautar Allah gare su mai sauƙi ne ba ta da wahala ba kowa Allah yake sauƙe wannan ba yanzu ka zo masallaci kawai don ka koyi addini ba kowa Allah ya sauƙe ba wani yanzu ya zo awa ɗayan nan sai ya yi hamma ɗari sai ta duba agogo haga wai ya duba lokaci bai ba kai kuma awa ɗaya sai ga take ta yi kamar yanzu aka fara amma ta amma shi bai saba ba amma zai iya kallon kwallo awa ɗaya da minti talatin 90 minutes har ma aje extra time minti talatin awa biyu aje penalty duk yana zaune bai ji komai ba kuma bai son wasan ya kare amma an ka zo da shi masallaci ba zai kara dawowa ba shi yasa shi qur'ani kullum muke neman ilimi iya da kyau ko na qur'ani ne mu ce ya Allah ka ba mu ilimin qur'ani mai amfani Ya'yan mu murka musu addu'a kar ka rike wa danka addu'a kawai ya Allah ka ilmantar da su a Allah ka ba su ilimi mai amfani shi sa hatta fasiyayyen halitta ai mun karanta har a cikin littafin kisnul muslim da muka kammala gabanin wannan cewa yana cewa Allahumma allimni Allahumma inna nas'aluka ilman wa qalban shi ilimi mai amfani yake da amfani ba dukkan ilimi ne mai amfani ba kuma yakan yi addu'a Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' ilimin da bai da amfani a roƙi Allah Allah ya kare mu daga gare shi yanzu ita ayar da ka karanta ta ƙara maka imani wanda bai da rabo ita za a karanta dalilin ta ya ƙara shiga cikin jeji yasa Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatkum imanan wa hum yastabshirun sai ce wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatkum rijsan ila rijisim wa matu wa hum kafirun cikin suratul tauba aya ta 124-125 kaga masu imani shari'a ta karu marasa imani fa wa amma alladhina fi qulubihim maradun sai ce fazadatuhum rijisan ila rijisihim sai ya kara musu bata kan bata dauda kan dauda shiga jeji kan shiga jeji kuma sai su mutu haka suna cikin kafirci wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin sai ce me wala yazidu zalimin illa khasara shi qur'anin da Allah ya saukar waraka ne ga masu imani amma sai ya ce azzalumai kuma qur'ani asara yake kara musu cikin isra'i aya ta 82 kenan wanda yake bayyana ma ba wai kawai ilimin qur'ani ba mu roki Allah ilimin qur'ani mai amfani Allah ya ba mu ilimi mai amfani malam yace malam ibn usaimin rahimahullah ke cewa walakin mislu ha'ula'i al'imma yumkin an yahdasa minhum al-khata fi ahkamillah tabaaraka wa ta'ala waɗannan irin manya-manyan malaman musulunci da muka yi magana yana iya wa su yi kuskure a cikin hukunce-hukuncen Allah la fil usul allati asharna ilaiha min qabl sai dai yana da wahala su yi kuskure cikin usul na addini abin da ya shafi tauhidi ko aqida iya da wahala ba a korewa shi kansa ibn usaymin rahimahullah ya tabbatar da wasu kurakura amma a imma a magana mafi inganci hatta a imma suna iya kuskure wannan kuskuren kawai abin da ke bayyana mana shine me yana bayyana mana cewa su ɗan adam ne ba annabawa ba don kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun wa fi riwayatin kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun wannan hadisi ne cikin sunan na imamu turmizi rahimahullah hadisi na 2499 annabi ya ce dukkan ɗan adam mai kuskure ne hatta manya-manyan a'imma ba annaba ba ba manzanni ba suna iya samun kuskure na fahimta amma me yasa kuskuren bai tasiri ba na farko yawan ilimin su sun kai su ijtihadi na biyu suna da mahasin da yawa ayyukan su na alkhairi sun yi yawa na uku kyakkyawar manufarsu ta bayyana cewa Allah suke nufi wannan yasa sai kuskuren nasu ya zama ba za a gan shi ba kuma suna kuskuren ko a cikin masail ko a cikin masail aqaid ai a sati da ya gabata mun yi bayanin bambancin fahimta tsakanin nana Aisha da Ibn Abbas radiyallahu anhu akan ganin Allah duk sun amince annabi ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam amma nana Aisha take cewa ba da ido bane Ibn Abbas kuma yana ga da ido ne tare da cewa fahimtar nana Aisha radiyallahu anha akan ta jumhur suke amma dai gashi ai sun saba da juna kuma dole ɗaya ne abinda hasali ya auku ɗayan ba haka bane amma a cikinsu sai mu ce dukkaninsu radiyallahu anhum yan aljanna ne me dalili don fintin kaudin mahasin ɗinsu a kan kurakuransu kuma Allah ya saka musu da aljanna tun suna duniya shi ya sa shekul sam rahimahullah cikin majmul fatawa yana cewa annahum la yarawna ta'asiman liman ijtahada fil masail kulliha min ghairi tafriqin bainal usul wal furu' yace faman istafraga wus'ahu في معرفة مراد الله عز وجل وكان أهلا لذلك فهو بين أجر وأجرين شيخ الإسلام رحمه الله كما جموع الفتاوى volume na goma sha uku namba na ɗari da ashirin da biyar yake cewa su ba sa ganin kuskure ga wanda ya ijtihadi don sanin hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar kana ahalan da zalika matukar ya kai ya ijtihadin mu kiyaye wannan matukar iliminsa ya kai na ijtihadin wanda iliminsa bai kai ya ijtihadi ba ya yi ijtihadi za mu ce ya yi ijtihadi ba za mu ce ya ijtihadi ba sai dai a ce ya yi me ya sa kansa a halaka akwai wanda bai kai ya yi ba kuma wannan shine hatsarin da muke fama a yanzu mutum ya hau kujerar ijtihadi amma bai kai mujtahidi ba kuma ya rika ijtihadi kamar mujtahid ne mutlaq hatta a zamanin sahabbai fiyayyen halitta yakan hana waɗanda ba su kai ijtihadi ba su yi akwai sahabin da radiyallahu an aka jefe shi kansa ya fashi sai kuma ya kwanta bacci da ya tashi sai ya mafarki kana mujniban ya tashi da janaba sai ya tambayi wani a gefe a cike na tashi da janaba kuma ga jini a jikina zan iya yin wani abu akwai sauki sai ce wallahi ba wani sauki sai kayi wanka kuma wallahi sai kayi wanka dole sai kayi wanka kai sallah yaje kawai yayi wanka yayi sallah bayan lokaci ruwan ya shiga cikin jin ciwon sai ya rasu hadisin ya cikin sunan na imamu abu dawud rahimahullah hadisi na 336 suka zo so ga manzon Allah ransa ya baci yace qataluhu wanda suka masa wannan gurguwar fahimta sun kashe shi sai ce katalahumullah su ma Allah ya saka musu da irin abin da suka masa yace ala sa'alu idan lam ya'lamu me yasa mutum ba zai yi tambaya ba in bai sani ba in an tambaye ka baka sani ba ka ce baka sani ba ko ka tambayi wanda ya fi ka me yasa za su yi fatawa ba sani ba yace innama shifa'ul i as-su'al ai maganin jahilci shine tambaya in kai aka tambaya baka sani ba kana da contact da manyan malamai sai ka ce bawan Allah ban sani ba bari nima in tambayo in na tambaya zan isar maka da amsa shikenan an huta Sheikhul Sabr rahimahullah ke cewa kana ahlan lidhalika in mutun ya kai ya zama mujtahidi sai yayi sai ce min gari tafriqin bainal usul wal furu' ba bambanci ijtihadin a cikin masail na usul ne ko na furu' ne a cikin masail ne na tushe ko na reshe a cikin masail ne na tauhidi ko koma bayan haka ko aƙida ko abin da ya kama da haka sai ce ba bambanci in dai ya kai zama mujtahidi zai iya ijtihadi yace matsayinsa shine baina ajr wa ajrain sai mu ce yana tsakanin lada ɗaya ko biyu ijtihadin da yayi in ya dace ladansa biyu in bai dace ba iya da lada ɗaya saboda me ya kai matsayin yin ijtihadi yace la ta'asima fi masailil ijtihad ba a cewa wane yayi zunubi wane ya kafurta idan ijtihadi yayi ya kai ijtihadi ne so ba za ka kafurta shi akan ijtihadi da yake wani abu mai kama da haka ba banda wannan idan muka duba ibnu rajab rahmatullahi alai yana bayani ko cikin kaifa na khtali shafi na 119 zuwa 120 yana cewa inna akthara al-a'imma ghalatu fi masail yasira wa hada la yaqdahu fi ilmihim wa imamatihim wa laqadin ghamara dhalika yace fi husni mu'a- fi fi mahasinihim wa qasdi niyyatihim wa badlihim lil islam yace manya manyan malaman musulunci akwai wanda sun samu tuntube a fatawoyi fatawar sai ka ga ba daidai bace ya ce amma wannan da izinin Allah bai cutar da matsayinsu malamai ko jagorori ba saboda me ɗan kuskuren kaɗan ne sai ya dulmuya cikin kyakkyawar manufarsu da taimakon addini da suka yi ta yi da yawa ko a cikin ƙasashenmu in ka duba waɗanda suka jaddada musulunci shekara 200 da 'yan kai kana iya ga tuntuɓe a cikin takardunsu amma ba zai sa ko mu kira su da sharri ba don alkhairansu ya rinjaye kurakuran alkhairan shehu usman dan hodiyo alkhairan muhammad bello alkhairan nana ruqayya da makamantansu allah ya ji kansu sai kaga gabanin kaga kuskure da sai kaga alkhairi dubu goma to wannan alheri ɗayan yana dulmuya ne cikin nagartar wannan kuskuren iya dulmuya a cikin nagartar ne a shekaru talatin da kaɗan da ya wuce zuwa arba'in ko a ƙasar mu na najeriya a gen akwai manya-manyan malamai na musulunci masu daraja iyakar daraja da kowa yana kiransu da alkhairi amma sun yi ta ijtihadi even though ijtihadi mai za ka iya ga fahimta ce ta daban sun dogara da wasu ayoyi kuma akwai hadisai ingantattu mutum ya zo ya kora ko ceto ko abin da ya kama da haka amma duk da haka ba mu kiransu da sharri don me don iliminsu da adalcinsu da kyakkyawar manufarsu ya rinjaye kuskuren da kake gani su in an ce wane malami ne ba nufi ake bai da kuskure ba ba malamin da bai da kuskure malinta abin da nake nufi nagartar da alkhairan ya zama sun yi fintinkan wa ɓangaren kasawar amma ba wani mutum ɗaya a duniya da ke da malinta da zai ce wai shi ba zai yi kuskure ba alkhairan ne suke rinjayen kurakura in muka duba ko da imamu zahabi rahimahullah ya zo yana magana akan irin maganganu na ibnu hazmin rahimahullah wanda yana da ilimi amma bai da kyakkyawar mu'amala kuma shi bai da mag- lafazi mai daɗi akan ƴan uwansa masu karantar da addini yana magana a kansa shekul sabar rahimahullah ya kawo maganar ya kawo cikin kaifa na shafi na 119 yana cewa walimailun ila abi muhammad bin hazmin limuhabbatihi lil hadith wa ma'rifatihi bihi yace ni ina karkata ina kaunar Abu Muhammad ibn Hazm saboda son sa ga hadisai ingantattu li ma'rifatihi lil hadith sahih saboda sanin sa hadisai masu inganci wa muhabbatihi bihi da kuma son hadisi da yake yace walakin la uwafiquhu fi kathirin mimma yaqul fil ilal wa fil masail al basha'a min ghairi tafriqin bayna al usul wal furu' yace sai dai ba na tarayya da shi kan yadda yake sake harshe ya ta aibata malamai ‘yan uwansa ya yi ta zaginsu yana cin mutuncinsu sai ya ce amma ni ba zan tsayance shi ma ɓatacce ba ne mai dalili don iya da alkhairan da nake ga sun rinjayi kasawarsa su ala ayyi halin hatta masail da yawa za ka samu a imma sukan samu zallat a cikinsu amma za ka ga ‘yan kaɗan ne ɗaya biyu uku amma in ka duba alkhairan sai ka ga rashin adalci ne ka duba bangaren kasawan ba ka duba bangaren alkhairan ba alkhairan su suka yi rinjaye duk malaman da muke kotin a nan wurin akwai wanda in ka duba wani janibi za ka ga kuskurensa amma ala ayyalin kuma in kuskure ya bayyana ko na wane ne sai a bar masa a dauki abin da yake gaskiya wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami hatsarin shine mabiyi ya gane kaza kuskure ne ya kuma ce shi kuskuren nan sai ya rike shi to anan matsalar take a ba da hujja a ba da hujja mutum ya ce a'a ko ya ce ya rike fahimtar malam kaza ko masaba kaza ko jagora kaza ko daidai ko kuskure ina kai wannan ba daidai bane annabi ne kawai ake masa wannan biyayya da koma bayan sa ba a yi wani mutum na cewa ana hambaliyin ma hayaitu wa in amut wa wasiyati lin nasi ayyata hambalu ya ce ni ba hambale ne ina raye ko na mutu wasiyata ga mutane shine kar kowa ya bar duniya sai ya shiga hambaliya wannan kuma yace aziriya min qaumin yaquluna kullama talabtu dalilan hakaza qala maliku fa in uttu qalu hakaza qala ashabu wa qad kana la takhfa alayhi al-masalih fa in zittu qalu qala sukhunun mithluhu wa man lam yaqul ma qalahu fa huwa afiku fa in qultu qala Allah bajju wa aktharu wa qalu jami'an anta qadimu mahiku fa in qultu qad qala ar-rasul fa qawluhum atat malikan fi tarki dhaka al-masalih ala ayi halin annabi sassar shi ne ka ake bin sa kai tsaye duk abin da ya zo daga gare shi hujja ce mafhum tayyib na'am wa hada al-khata wannan kuskure na malamai amru ne al'amari ne labudda ay yakuna ba makawa malamai suna kuskure kamar da muka ce ga hadisi a sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah hadisi na 2499 kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun haka malamai ba ma'asumai bane ba ma'asumai bane li'anna al-insana kama wasafahu Allah ta'ala shi mutum yadda Allah ya siffata shi haka mutum yake yayi Allah ya siffata mu ya siffata mu a cikin suratul nisa aya ta 28 yace wa khuliqal insanu da'ifa an halicci mutum a cikin rauni duk yadda aka yi ɗan adam in shi zai hukunci duk adalcinsa in dai ba shari'a ya rike ba wallahi sai ka ga kasawa ɗan adam a cikinta in dai ɗan adam ne zai abu duk nagartarsa bambanci da kawai shine ya zama yana da wani miro miron nan shine ya zama qur'ani da sunna amma in dai fahimtarsa ce to a mafiya yawa duk nagartar ɗan adam sai wani ɓangaren son rai ya shiga cikinsa shi yasa daman daga cikin dalilan da ba a samun dokar dan adam ta zama babu kuskure a cikinta duk doka in dai mutum ne yayi to ba a gama amending dinta yanzu constitution muka yi kotun na Najeriya 1999 amma sai mu ce as amended ko last year an yi amending dinsa saboda mutum ne yayi amma qur'ani yau sama da shekara 1400 da yan kai amma har yau ba kuskure babu amendment saboda doka ce ta Allah ba ta mutum bane amma shi mutum wato bahaushe ya ce kai dai ka ga mutum wato wannan ita ce siffar mutum abinda ke rage wa mutum rauni da son rai wallahi a duniya shine ilimi imani ƙoƙarin aiki da ilimi wallahi shi yake rage wa ɗan adam rauni da aka halitta shi da shi duk mutumin da ya tashi ko yana musulunci ko wajen musulunci matukar bai karatun addini bai neman ilimi bai ƙoƙarin ƙara imaninsa bai fifita dokokin Allah a kan son ransa duk ƙoƙarinsa sai ka ga cikakkiyar kasawa da shi amma saboda duk siffar na ƙasu Allah ya siffata ɗan adam da siffar ko dabba bai kira ta da irin waɗannan kalmomin na ƙasu da ya siffata mu da shi ba me ke cire na ƙasun shine bin Allah ka duba irin maganganu da Allah subhanahu wata'ala ya akan mutum ya ce na farko mutum akwai gaggawa yana da tsananin gaggawa wa yadda ul'insanu bil sharri du'a'ahu bil khair sai ce wa kanal insanu a jula mutum iya da gaggawa yau idan bashi yake kake binsa ba ruwansa da kai ranar da ya bi ka bashi ko ya biya ka bashin dubu ɗari sai manta ya kara dubu goma a dare dai sai kira ka sau goma gaggawa ta sa in kace zan baka kyauta gobe in aka yi rashin sa a dare ba zai iya bacci ba yana jiran gari ya waye a bashi tukar kuma sai ga daren yayi tsawo saboda dan adam akwai gaggawa yana da siffar gaggawa kamar yadda yazo cikin suratul isra aya ta 11 Allah ya sifata abu da gaggawa mutane yanzu kowa yana son yayi arziki take take take shi sa sai a fada cikin haramun ba a damu ba ba a bambance halal da haram me dalili kowa yana so yayi kudi ne take take take wannan dukan naqasu ne na me na ɗan adam wani ƙadi banda ma wannan Allah ya siffata mutum wani ƙadi sarrafna fi hadal ƙur'ani linnasi min kulli matsal ya ce kuma wa kanal insanu aksara shay'in jadala kamar yadda yake kafi kenan ko kafi ne eh kafi ne aya ta 54 kenan na'am aya ta 54 kaga Allah ta'ala yake wa kana al-insanu akthara shay'in jadala shi mutum akwai yawan jayayya jayayya baka gane jayayya dan adam ya zama baka aikin komai dauki lokaci ka shiga Twitter ko Facebook wani tambaya ɗaya zai tambayar da ba ta da alaka duniya da lahira ba za ta kare ka ba sai ka ga kwamin dubu goma sha biyu ana ta jayayya a yi ta jayayya a yi ta jayayya shi ne siffar mu wa kanal insanu aksara shay'in jadala wani sai ka bashi duk karfin hujja sai ya juya ya kalli gefe sai ce ni dai kaga ban yi karatu ba ma'ana yawon duniya wai yanzu da yawon duniyan ne zai maka rejoinder da ayoyi da hadisai saboda tsabar yawon duniya me yake rage jayayya shine imani da ilimi in mutum mai imani ne yana jayayya sai kace ga abin da Allah ya ce sai ce astaghfirullah mun bi dokar Allah sai ya shiru ko ba zai iya aikin ba zai dai sallama wa me wa hukuncin Allah kuma dan adam qur'ani yace jahili ne azzalumi ne inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha saytimi wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula cikin ahzab ko aya ta 72 Allah yace mutun ya kasance zaluman azzalumi ne jahili ne me yake rage zalunci da jahilci shine karatu dukkan karatu yana iya rage zalunci da jahilci in mai amfani ne babu wanda ke rage zalunci da jahilci kamar karatun addini musamman karatun qur'ani da ingantattun sunnoni duk mutumin da kaga yanzu ya tsaya akan gaskiya wallahi akwai tasirin shiriyar Allah da kuma addini in ba haka ba ɗabi'ar ɗan adam azzalumi ne kawai bin Allah ne zai taimaka kai ta rage zaluncin a jikinka har ma a ɗauka babu burbuɗinsa wanda kuma yake gidan zalunci yana da zaluncinsa ɗari bisa ɗari to za ka same shi bayi da addini kwata-kwata kuma fa addini ka kula da shi tasirin addini fa yakan sa hatta addinin da ba musulunci ba za ka samu mabiya addinin nasara akwai masu adalci su kwatanta akwai masu riƙon amana me yasa qur'ani ya kira mana ahlul kitabi a cikin su akwai masu amana wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka cikin ali imran aya ta 75 kaga Allah yace a cikin ahlul kitabi yahudu da nasara akwai wanda ka bashi dukiya ko ta kai trillion 100 wallahi bai kiyaye ba zai ci amana ba me dalili don tasirin burbuɗan ayoyin a taura da injila wanda babu gurɓacewa cikinsu da suka shiga jikinsa lokacin da manzon sallallahu ya ce wa sahabbai su bar garin makka su dawo habasha me addinin sarkin habasha a magana mafi inganci najashi a lokacin kirista ne sai ya ce fa inna fiha malikun adil ga hadisin kissar a muslim hadisin 951 me wannan ke bayyana maka shi addini har wanda ba su bi musulunci ba in dai sun karanta takaddun da Allah ya saukar duk da babu inkarin an gurɓata su sai kaga kwatanta riƙon amana da adalci wanda jahilansu ba su yi haka a addinin musulunci ka samu wanda ya karanta addinin yake kwatanta aiki da shi da imani ba zai taɓa yiwa ɗaya da jahili ba yanzu duk fitintunin da muke ƙasar nan fa wallahi jahilai ke wahalar da mu har ga Allah jahilai ne duk a ko'ina a kowane ƙauye a kowane local government a kowace jiha a ko'ina kake in dai ka ga wani abu mara wallahi fitintunin jahilai ne ilimi bai taɓa zama matsala ba kai ilimi ko na boko aka yi shi da nutsuwa kuma babu son rai yakan gyara wasu mutane bare ilimin addini yasa ba inda aka taɓa fifita jahili akan mai ilimi babu shi ko kare ne jahili ya kama dabba ba a ci amma kare mai ilimi in ya kama dabba ana ne ana ci ai ko a kare jahili bai zama ɗaya da mai ilimin kare ko a karnuka da ake farauta jahilin kare ba a taɓa naman ba amma kare mai ilimi ana cin naman sa kalbun ne mu'allamun an ilmantar da shi saboda ne an aike shi yayi ba wani abu a duniya da jahili ya fi mai ilimi in za a yi shi ko noma ne ko kasuwanci ne ko aikin ofis ne ko sarauta ne ko shugabanci ne ba a taba hada jahili da malami ba a ko'ina mai ilimi da ke kwatanta aiki da ilimi ya fi jahili wannan general ka'ida ce ta addini jahilci ba inda ya taba zama alheri shi jahilci ba abin nema ba ne allah ta'ala ya kare mu daga jahilci malam ya ce wal insanu shi mutum to dai lokaci ya go an ce lokaci ya yi to sai mu dakata a wurin na so a ce karatun yau kan bai tafi ba to Allah ya amfanar da mu da dan abin da aka karanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha muna roƙon Allah ya gafara da rahama da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu gabaki ɗaya Allah ya rayar da mu akan daidai ɗauki rayuwarmu akan imani Allah ya haɗa fuskokinmu da na iyayenmu a gidan aljanna Allah shi rayar da mu akan daidai a duniya ya ɗauki rayuwarmu akan imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كواي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين آمين آمين إن شاء الله تعالى ban sani ba ina da wata 'yar karamar tafiya ban sani ba ko sati mai zuwa ina